والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata barka da asuba ya gida ya kokari kwamfini jam na wunan wunan na sumaye na waireki to Allah haku jam Allah min dubaraji Allah haku cutar balɗe Allah ya homin ashe duk fulani ne a nan kenan zan haɗa ku da bare-bare mai duguri su maganin ku Allah ya saka da alheri. Yau 22 ga watan Ramadana, shekara ta 1446 Hijiriya, wanda shi ne ya dace da 22 ga watan uku, shekara ta 2000 da da da da 25 a lissafin 'yan boko za mu ci gaba da karatunmu na iyaye mata a garin kumo akwa local gamban jihar gombe nigeria a wannan masallaci na masjidul ansar a yau in allah ya sa da za mu yi darasi ne akan wato kyautata zamantakewa da iyali kyautata zamantakewa da iyali shine tibul ishirati mace ta yi kyakkyawan zama da mijinta miji ma ya yi kyakkyawan zama da matarsa akwai wasu abubuwa da malamai suka lissafa suna taimakawa wajen kawo zaman zama mai daɗi tsakanin miji da mata mafarkin kowace ya mace ne in ta yi aure a zauna lafiya a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba daɗi allah jarabe ka da miji mai fitina haka kuma ba daɗi ke ɗin allah ya jarabi mijin da ke idan kina da fitina ko kina da 'yan matsalolinki to akwai abubuwan da suna taimakawa kwarai ana so a same su a kan mace don zaman ya yi daɗi insha Allah ta'ala sai a kula da su saboda idan mun zo tambayoyi a samu damar ba da amsa babban abin da yake taimakawa a ji daɗin zama da mace shine addinu addini addinu huwa al-asl addini shine asali addini shine tushe saboda hadisin Imam al-Bukhari da Muslim kitab ar-rida wanda Allah ce alayka bi dhati ad-din idan zaka yi aure ka zabi mai addini duk wanda zai aure yayi kokari ya nemi mace mai addini ki yi ƙoƙari ki zama mai addini sai a ji daɗin zama da ke sai ki more wa gidan aure mai gidanki shi ma ya ji daɗin zama da ke amma idan ba ki da addini to akwai matsala aka ce idan lam yakun laha dinun afsadat dina zawjiha idan mace ba ta da addini to za ta lalata addinin mijinta ba duk wanda ya auri mace mara addini to nan da nan za ta lalata addinin mijinta mai addini ba su ma dace ba mai addini da mara addini الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات kowace hula da irin kan da za ta shiga kowane takalmi da irin kafar da za a zura masa kowace mata da irin mijin da ya dace da ita in kina so ki samu mijin kwarai to ke ma ki kokari ki zama kwarai kun cike wajajen karatuttuka da masallatai da bin malamai kuna ta neman addu'a Allah ya ba ku miji salihi na kwarai amma kuma ke ɗin kin ki gyara kanki ki zama salihar daga cikin abin da yake wahala mata yau shine kula da addini malamai suka ce in ba ta da addini za ta lalata addinin mijin shi kansa mijin da yake da ɗan addinin sai an lalata masa nasa addinin gare ne da zai shigo ya biyo baya idan kuma ta bi layin kishi imam ibn qudama yace wa in salaka subulal ghairati lam yazal fi bala'in wa takdiri aishin idan Allah ya jarabi mutum ga rashin addinin matarsa kuma ta kama layin bala'in kishi to wannan miji ya shiga uku zai shiga cikin matsi cikin bala'i rayuwarsa kuma za ta lalace babban alamar mace mai addini shine kula da sallah kulawa da azumi karatun alkur'ani akai-akai istighfari da tuba sadaka da haƙuri da tashi da daddare ai sallah da yin azumin nafila duk alamu ne na cewa mace mai addini ce ce madun macen da bata wannan to haka dai za a yi ta rayuwar ta buga ya buga shiga cikin matsi da kunci kuma ki sani ribar ki yau ribar mijinki shine addinin nan dai ke uwa in Allah ya miki arzikin 'ya'ya matukar baki tarbiyyantar da su da addinin musulunci ba to ‘ya'yanki za su yi kwantai za su daɗe a ƙar a ruwan ma ya gagara da yanzu ko mutumin banza ma in ya zo aure ai mai addini yake nema ballantana mutumin arziki mutumin kirki ya kamata don Allah ku riƙe addini ku kula da shari'a ku mai da hankali akan ibada in mace tana da addini za ku ga tana da sauƙan kishi idan mace tana da addini addinin ne zai sa ko da za ta yi kishi mai zafi irin nana na aisha to za ku ga kishin nata a bisa tsari take yi kishinta a kan son miji ne ba a kan kashe ɗan miji ba kishinta akan ƙaunar miji ne da hidima ga miji da kyautata miji da gyara jikinta wa miji ba hallaka ɗan kishiya ba mace mai kishi ba ta barin jikinta da ƙazanta mijinta ya ganta da yanayin da baya so saboda za ta ji ciwo kai ya je ya ga wata ya sha'awa in tana da kishi mai kyau wannan alghairatul mahmuda kenan to zaka ta kula da kanta ya zama miji kullum yana sha'awar ya zama yana kusa da ki ba wai yana gudun ki ba ya guji ɗabi'ar ki kuma ya guji ƙazantar ki ba za ki taɓa jin daɗin rayuwar aure ba wannan abu na farko kenan abu na biyu husnul khuluq cikin abin da yake taimakawa wajen zaman lafiya da jin daɗin zaman aure akwai kyakkyawan hali malamai suka ce fa inna sayyi'atal khuluqi zararuha aksaru min nafi'iha mace mai mummunan hali mace mai mugun hali mace mai mummunan ɗabi'a cutar da za ta yi wa mijinta ya fi amfanin yawa saboda wannan mugun halin shi zai zuga ta ce ta rashin kirki tana zaluntar mai gidanta wani lokacin ta zalunci 'ya'yanta wani lokacin ta zalunci kishiyoyinta wani lokacin ta zalunci uwar miji ba uban miji bai zauna lafiya ba a hannunta saboda ba ta da hali mai kyau uwar miji ba ta samu nutsuwa ba saboda halin matar ba kyau ballantana 'ya'yan karo kam Allah ya ji kan marayu kuma wanda aka kawo mata ta riƙe kam wannan kam za su azabtu halin ta bai da kyau wata wallahi malama za ki ganta kyakkyawa da ita masha Allah san kowa kin wanda ya rasa amma kyan na fuska ne in an shiga gida azaba azaba azaba ga tsiwa wa miji daga sauci wa miji yanzu sai a zagi miji kai din banza ni kike gaya wa haka an gaya maka kai din dan abu ka hanta kika zage ni an zage ka sai in mare ka ma subhanallah abu ya munana in dai mace ta kai ga har za ta sa maka hannu ai sai ka tattara takalman ka suna gefe ka samu ka kara gaba mace mai mummunan hali ita ce in ta yi laifi aka yi mata fada ba ta ɗaukar fadan ya ganta tana alaƙa da maza kishi nasa na namiji ya kama shi ya zo yana magana wance ya naga kina magana da wannan wance wani irin abu ne haka wance ke fa matar aure ne wannan ɗin waye eh ai daman ka tsane ni dama ai ni kan ka sa ido a kaina yau ni daman ka yarda da ni ne aikin banza aikin wafi shikenan kawai shikenan dan nayi waya mun dan yi yar hira mun dan yi raha da dariya shine za a zo a samu ido to nayi din wai mijinta take gaya wannan Allah ya sani wasu mazan suna da haƙuri Allah shine shaida wasu mazan gwanda su rike gaushin wuta a hannunsu su jure akan su riƙe matar da take tattare da su bai isa ba ya ga tana laifi ya magana eh karuwa ce ni ai karuwanci nake yi to matar da ka ga tana aikata laifi irin wannan kamata nasiha ta ma kai bangon ƙarshe ta ce ita ma karuwa ce ma duk abin da za a yi to ya za ka yi ta ku ji tsoron Allah ku gyara halinku ga saurin hasala sai ka ce wani makalallen aljani ne a jikinki ana taba kikin zungura kinka kama fushi da fada mace ce sati biyu ba ta kula miji sayyi'atul khuluq kenan allati kana dararuha aksar min naf'iha mai mummunan hali wanda cutarwar ta ga miji wallahi yafi amfani yawa sai ta kaurace maka sati biyu ba ta ma magana yau sati biyu kaɗan ne wata guda wata wallahi in kaga ta neme ka to an yi salari ne an kalbi salari nan kam za a zo a fara maka gaisuwa kaga ana goge-goge da share-share ana neman gayyatar hira ana matsowa kusa da kai kana matsawa ana bin ka to wata ya sauka kenan ashirin da bakwai da takwas mazan da ba su da wayo haka ake musu in ta yashe ka ta kwashe dan abun hannunka sai kuma ta dawo ta dasa rashin mutunci kuma ta ci gaba da yi takunan kuna ta zare mai ido kamar ba ku kuke wannan abu ma ni mamaki kuke ba ne wallahi wani matarsa ta masa ba daidai ba ya kira ta ya mata nasiha ta rufa shi da fada ya ce haka ta yi taimun bala'i malam ni ma ne zuciya na zo na rubuta takarda na sake ta kuma ni yanzu malam gashi abun ya zo ya dame ni ta tattara ta tafi ta bar min yaya na ce daman baka isa ba ka sake ta sai ka je ka ba ta hakuri su je su zazzabge kama da mari in ba sa'a ba da ita da yayyanta da iyayenta daman wanda yake gidan gilas iya gayyato faɗan dutse da dutse kana gidan gilas ka gayyato rikicin fada da masu dutse to haka suke azaba wallahi in ka taba ta saboda ta riga ta kafu a gida ta tara maka yaya sannan kuma musamman in ita ɗaya ne kai mace macen da take ita ɗaya ne a gida tana tana buga mulki ko sarki iyakaci habba duk wacce ta ga ita kaɗai ne a gida da ke nake na ga kina turbuna fuska in ma kin tsarbudin da ke nake in dai ta ga ita kaɗai ne a gida kuma aka ci rashin sa'a ba addini mulkin da za ta buga za ta ja mijin na a ƙasa zo yana ta to yanzu yanzu malam ya za a yi ku ne kuke ba da fatawa na ce a'a ai sai dai ka je ku daidaita kuma Allah shirye da matanmu Allah gyara musu halinsu ya rabbana muna roƙonka Allah halin da ake ciki a yau wato gasa maza da ake a gida gashi maza suna gasuwa a gida ko masara iyakaci masara kun gane masara da za a gasa ta a yi ta juya ta in ta gasu ta nan a juya ta in ta daɗa gasuwa a daɗa juya ta sai an gashe ta ta tas yawa kamata suke wa maza a gidaje sai wanda Allah ya kubutar to wannan husnul khuluq kyakkyawan hali abu ne mai kyau abu na uku shine husnul khalq kyakkyawan halitta akwai mutanen da kyawun mace jiran halittar mace yana taimaka musu wajen su zauna lafiya da ita zai iya haƙuri da duk wulaƙancin da za ta yi masa inda kyakkyawa ce shi a fuskarsa a wajensa to sai ki ƙoƙari ki gyara kanki tunda akwai mazan da su kyan ne yake ɗaukar hankalinsu da tsafta da kuma yanayin halitta da ubangiji ya miki kuma na muku bayani cewa shi kyan mace fa ya danganta ga mijinta karfa ke yaudari kanki ki ce ke kyakkyawa ne wani fa in ya ganki masu ya tsaftar da yawo Allah ƙwarai duk wacce take jin a ranta ai ita kyakkyawa ce kyakkyawa a wajen wa a wajen kike namiji kuwa sai ka kasa fahimtar ina yasa gaba yanzu wani mijin naki in ya ƙara aure in kika ga matar da ya ƙaro ya shigo da ita gida sai ki ce yanzu wane kai ku me ka gani a jikin wannan ka auro ta sai ce wu a yi kyakkyawa ce ke a wajenki ba ta da kyau shi kuma a wajensa akwai abin da ya gani yake sha'awa a tattare da ita wannan yana cikin ni'ima da hikimomi da Allah ya wa 'ya'ya mata kowace mace da kika ganta akwai wani abin da kuma Allah ya ware ta da shi namijin da yake neman ta ko yake son ta shi kuma wannan abu yake bala'in birge shi yake ɗaukar hankalinsa da ka ba wata yasasshiya ba wata wanda za a ce wai wai wannan an zubar da ita komai yanda kuka ganta wani kuma ita yake so iya rai ka ga mutum iya gani iya wadata sai ka ga matar da take bin sa shi kansa ya fita kai a idanka amma shi kuma gani yake a duniya ba mace mai kyau irin wannan haka Allah yake yi ina miki murna Allah sa kika samu irin wannan lamari kin dace to husnul khalq kyakkyawan halitta kyan halittar mace kuma yana daɗa kyau ba washe ce idan kana da kyau ka ƙara da wanka mai wasu wanka masu kulawa da jiki masu tsafta ba ta wasa da ɗan turarenta kicin ɗinta tsafta ɗakinta tsafta banɗakinta tsafta gidanta tsafta jikinta tsafta tana kula da kanta tas-tas fefes-fes ba ta wasa da kayan ƙanshinta ɗan turarenta wata ta ce da turarenta yanke mata wanda ta zo kicin ta gaba magi da turarenta ya yanke mata wanda a zo a ce taliya ta ƙare ta ce ga abin da za ka mallaki miji da shi kayi wasa da shi amma wannan mace mai tsari kenan wadda ta san rayuwa to husnul khalq yana taimaka duk da cewa iyayena mata ina so in shaida muku cewa akwai fa akwai mazan da fa ba halittar mace ne fa ya dame su ba karfake wa dari kanki karfake bata kanki lokaci ki ki je ki shiga wani yanayi akwai namijin ta ba akwai namijin da ba kyansa ne fa ya dame ki ba ni dinnan wani bawan Allah ya mun magana wata ran yace yace yana so zai aure dan Allah malam a cikin ɗalibanka ka haɗa ni da wata ni ma ana wa bincike bincike na ce to ka san ku maza kuna da wahalan sha'ani in an kawo maka wannan ka ce ta yi gajarta in an kawo maka wannan ka ce tsawonta ya yi yawa in an kawo maka wannan ka ce gaskiya wannan fari ne farinta ya yi yawa kullum asibiti za a ta zirga-zirgan wahala ba ta iya jure wahala ran ka maka baka ka ce kai da dai an sama mun wankan tarwada wacce kake so yace malam duk wacce aka yarda da addininta ni ba ruwana da kamarta kyanta mai kiba ne ba ta da kiba siririya ne a'a mai halitta kaza mai yace ba abin da ya dame ni kawai ni addinin ta shine ya dame ni kawai na yi mamakin mutumin nan ya burge ni to akwai irinsu kuma suna nan لا ينظرون إلى الحسن ولا يقصدون التمتع سوبا ويسنا yin aure ne dan ta more ba akwai masu aure yan ta more auren sha'awa auren an ga halittar mace kawai a aure ta dan wannan ranar da ta canja jego ya canja ta yau da gobe ya birke ta halittar ta sai a zubar da ita a watsar da ita to irin wannan auren miji mai irin wannan da zai makale akan halitta akan kyanki kawai ki sani fa kyan nan naki ba za ki shekara talatin da shi ko arba'in da shi ba dole sai kin canja in yau kina jin ke budurwa ce kina tashi a baki shekara ɗaya biyu ki fara haihuwa wannan 'ya'yan da suke tattare da ke su za su canja miki halitta to akwai wanda ba sa lura da da kyan mace kamar yadda aka ruwaito imamu ahmad ibn hanbal wata rana iyalinsa ta rasu zai ƙara aure aka kawo masa mata guda biyu aka ce ya zaɓa ɗaya kyakkyawa da halitta da kyau ɗaya kuma ma makauniya ce ba sai ya ce a gaya masa halayensu kowanne aka yi masa bayanin sharhin halinta sai ya ce a je a gaya wa makauniyan nan ita nake so ita zan aura ki rubuta ki ajiye imamu ahmad ya auri mace makafuwa ya ajiye kyakkyawa mai halitta mai kaza kaza ya ce a bani makauniyar haka ya rayu da ita har suka mutu tsakani da allah auren mace mai makanta ba sai an yi da gaske sai an shirya saboda mai kai za ka kai ta banɗaki in ta gama kai za ka fito da ita ɗakin ma kai za ka raka ta ko ina ma dai sai dai in mai basira dai ce ta lalime to magana girki ban sani ba dai ni wa in tambaye ku kam ni mata makafi kuwa Allah musu albarka Allah ƙara lafiya da imani Allah ya ba su gidan aljanna wai suna yin girki ko suna yin abinci? A do Allah fa. Macen da ba ta gani ta hura wuta ta ɗaura girki? Da gaske kuke ko da wasa? Haddaka? Inna lillahi wa inna ilaihi To gashi wata mata ƙara ta ce, malam kuma ka faɗa ma sun ma fi mu tsafta ta ce wai mace makauniya ta fi mai gani tsafta inna lillahi wa inna ilaihi Allahu akbar a to gaskiya wannan ya kamata mu gyara wa'azi mu kwadaitar da mata su ne- su rinka neman mata mak mu kwadaitar da maza su rinka neman mata makafi a to ai ai ai- yanzu a bayanin ku ai sun fi kowa ma to me damuwar to za ta je ta yi wankanta da kanta za ta shiga kicin ko kana kasuwa ta dafa abinci kuma har ta kawo maka ta ajiye maka kai wai waɗannan mutane ko makafi ne a gabana ne kam ka Allah ya- lalle mata makafi akwai albarka wallahi kitso kuma Allahu akbar Allahu akbar ina jin basirar Allah ya tara musu kin ji wai mace makauniya har kitso tana yi ma'ana ki- ta yi wa kanta kitso ko kidan kitson kuɗi kitson kuɗi take yi ma'ana a rinka zuwa tana kitso baiwa ce to imamu ahmad allah ya masa rahama da ya zo aka gwara masa tsakanin mata guda biyu kawai sai ya ce a bashi makauniyar wanda mu yau yana daga cikin kurakuranmu da laifuffukanmu shine mun mayar da aure auren ɗanɗano an mayar da aure auren sha'awa an mayar da aure auren tamore an wayi gari in mace makauniya ce wai wai sai dai a nema mata makaho dan uwanta ya aure ta ba lalle ba mai ido da yake neman ya samu lada ya samu aljanna sai ya aure ta in za ku tafi unguwa ka riƙe hannun kayar ka ku tafi eh ita mata ɗawainiya da hidima Allah ya ba shi lada to yanzu wanda ɗawainiya ne ma tunda an ce yanzu an samu ci gaba ma suna dafa abinci da kansu kuma har ruwa suna ɗiba hawla wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar ina ba da shawara in mai gidanki zai ƙara aure kawai nemo miki wata makauniya Allah sa albarka kin ga shikenan an samu zaman lafiya za ku yi ta ku ta abubuwan ku da ke da mai gidan ba ta ganin me ake me yake faruwa tunda daman kishin ku ya kai ga haka Allah ubangiji ya sa mana albarka to yanzu kin ga mutumin da mutumin da zai zabi makauniya ya dau ya zabi makauniya wacce ba ta gani ya bar mai ido yanzu wannan ai kin ga aure ne na dan Allah ko ba ka bane to Allah sa mazan mu su gane a kula da yan uwan mu mata makafi a rinka taimaka musu ana agaza musu wallahi abun tausayi ne sosai larurar ido din nan in dai idan ya riga ya dauke sai ga ana ta fama ya ubangiji Allah ya ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka tsare mana ganin mu har mu mutu ka tsare mana jin mu har mu mutu ya Allah amin summa amin amin summa amin da haka haka imamu Ahmad ya auro matarsa makauniya abunsa da maza sun gane wannan in sun zo yin aure nagarta suna bin nagarta to da ba a samu balahira da tashin hankali da ake samu a cikin gidaje ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yawa cikin matarsa da ya aura masu shekaru ne da yawa kuma abin da zai baki mamaki duk cikin matan manzo Allah wajen guda goma sha uku gaba ɗaya ba budurwa ɗaya ce budurwa na na aisha sauran duk zawarawa ne wata aure biyu wata aure ɗaya wata kaza wata duka wata a a yaƙi aka riba tuta an je yaƙi ne aka riba tuta aka taho da ita kawai annabi aure auren mutunci auren kima auren daraja shi sa aka zauna lafiya amma duk lokacin da miji yake da highest auren ɗanɗano zai zo ya kashe miki kuɗi in dai namiji ne in dai na son mace zai iya kashe komai abin da ya mallaka in dai namiji ne duk abin da ya mallaka zai kashe amma kuma in baki sa'a ba a ƙarshe za ki ga wulaƙanci da haka ki nemi wanda yake son ki dan Allah ba wanda yake bin halittar ki kawai ba abu na hudu khifatul mahari karancin sadaki idan ya zama sadakin bayi da yawa to gaskiya maza suna ribibi mutum ya aure mace tunda ba a tsananta masa akan sadaki ba nawa za ka bayar a ki faɗa da yajiya ka ba da mace ya sar kawai Allah miki albarka ka ji shiru malam ba amsa tunda na zo magana kuɗi kam ai to mi wari hala shaidi kam ai bai bar wata ai sai bai je do aya za ku yi ku ji daman tun da harka ce ta talauci ai ba za ku ji ta ba ina yaban mata ne masu karɓar sadaki kaɗan wata ta ce a ƙara gaba Wanzu Allah ya ce auren da ya fi albarka ya fi alheri shi ne a yi sarruhun sadakan auren da aka bayar da sadaki kaɗan sadaki mai sauƙi a'a wallahi wani ni na san lamarin rayuwa ba komai abin da Allah ya hore maka ka bayar kawai ba damuwa na sa albarka amma ni ma sai kai haƙuri da abin da zai shigo maka da shi gida tun da baka ba da sadaki da yawa ba in ka ga babu kujera to kar kai magana kin san maza haka suke si ta bala'i si ta bada aikin banza ba a lura da halin da ake ciki a zo a ce sai ka kawo kudin aure dubu ɗari kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza su kullum abin da suke magana an ce su kawo su kawo su kawo amma idan kika tsaya kika yi tunani ba ni ba ni miji da yake karba a wajen yarinya da zai aura wallahi ya fi na abin da yarinya take karba a wajensa musamman a wannan zamani da al'amura suka juya ni fa na ga yarinya budurwa tana tafiya a titi wallahi tallahi tausayinta nake ina tausayin ubanta da na ganta sai na tuno gado gadon titi tsada gado kujeru talabishin katifa ma ta zama masifa yau kayan kicin kayan na ce yanzu na ce wai yanzu a haka dai ake yin auren nan duk wanda Allah ya jarabe shi da 'ya'ya mata a yau wallahi yana buƙatar taimako kuma yana buƙatar a taimaka masa shi yasa ɗabi'an nan da ake da ita da a al'adarmu idan mutum zai aurar da 'yarsa a masa karo-karo don Allah a dawo da wannan ɗabi'ar za mu ci gaba da yi musu wa'azi gaskiya fi sabilillahi ki yanzu yanzu dan Allah wata wallahi gadan da za a kawo wa mijinta kadai tun da ya fara neman ta shekara bakwai suna nema tare wallahi bai kawo mata kudin da aka sai gado aka kawo masa ba na sani na sani akwai mako mako Allah shiryar da su sai ku yi haƙuri saboda kun yi yawa ne bayan da za a yi ga kunan dai cinkus ɗakin tsumma eh wai wani ya ce kamar jamfa a jos eh sai ku yi kokari ku gyara halin ku don ku ƙara daraja ku ƙara matsayi ku yi hakuri duk abin da kuka kawo gidan miji ku yi da kyakkyawan niyya kawai uwa in kin tashi za ki yi auren yarki ki daina tunani kawai tsadar kaya kawai ki je ki saya Allah sa albarka Allah ya mayar miki a gidan aljanna amma wallahi in dai ba a samu gyara ba nan gaba wallahi sai an fara gudun aure yanzu wanda Allah ya jarabe shi yana talaka matarka ce ta sullubo maka ƴaƴa mata ta tara maka ƴaƴa mata akai akai wajen biyar shida bakwai musamman mai mata biyu mata uku wancan ta haihu ta haifa maka ƴa mace bayan wata ɗaya biyu wancan ita ma wai tana hanya ita ma ta sullubo maka wata ƴa mace ga can ta uku ita ma tana tagumi jira take yi ita ma ta kama ga can amarya ita ma a ce tuntunin an ba ta EDD ɗinta a watan uku za ta haihu ita ma ta kawo maka waɗannan yara 'yan matan su su hudu gaba ɗaya rana ɗaya lokaci da za su san shi yanzu kana matsayin talaka kana fama da masara sai Allah ya fito musu da manema lokaci guda yaya za a yi ba bacci Allah Ubangiji ka buɗa wa masu ‘ya'ya mata a gabansu ka ba su abin da za su aurar da su. Wannan tsada da bala'i da matsi da ake ciki ya Ubangiji ka ba da mafita. Allah ka sa maza su gyara yanzu su dawo su rinka yin kayan ɗaki kawai. Yawwa, kawai nan gaba in namiji zai aure ya zo yi kayan ɗakinsa. Yawwa, kana son ‘yata eh bismillah to ka je ka siyo gadonka, daman naka ne, katifarka, daman naka ne kujerunka da falanka je ka siyo kayan kicin ɗin da za a tuka maka tuwo tuwon da za ka ci sai an kawo maka da maza za su gane wannan to da sun fi darasta matan mata Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka kai na ce Allah ya ƙara muku albarka wata bayan an yi wannan hidima an kashe kuɗi an kawo waɗannan kayayyakin wai har wani abu ake kawo wai sunansa wai gara wani ya ce yana neman aure sai ya ce da Allah a ɗan bincika mu a gidansu ana gara kuwa aka ce ana iya ce to to yawwa yanzu na gane magana wata baiwar Allah yar arziki iyayenta mutanen kirki wallahi da aka zo aurenta dan uwa yake gaya mini garanta a kori kura guda ubanta yayi na kayan abinci a kori kura buhunan shinkafa katon katon din taliya buhunan wannan fulawa jarka jarka gala mene ake cewa yelo yelo na man gyada yelo yelo na manja da magi da gishiri buhu-buhu da kuskus-kuskus a'a da katan-katan na gwangwanin madara katan-katan na gwangwanin tumatir a kori kura guda aka zo aka juya bayan a kori kura nan ana ta saukewa mai gidan nan ce ake masha Allah masha Allah masha Allah ai dole kai masha Allah amma wulakanci ɗa namiji in ba sa aka yi ba shekara guda ba za ta yi ba sai ya zagi yarinyar nan Allah Allah Allah ka ba mu mata masu yin garan nan a to ai ya ba ai kai ko wannan hali da ake ciki aka zo aka dan hado maka da gara ai ka dan huta ko ko dai Allah ya mana afuwa ku ci gaba da yi al'ada ce mai kyau ta mutunci da kyautatawa me hikimar yin gara iyaye suna sa a yi gara ne wajen a rike musu yasu kamar yadda aka rike abincin nan da suka kawo kamar yadda aka karba hannu bibbi ba an karba hannu bibbi ba to a rike musu yasu ma hannu bibbi amma namijin wannan zamani sai wanda Allah ya kubutar sai ya gama cinye garar ya biki da mari kuma ina shirye da su abu na biyar a wake abu na hudu a magana akan abin da ya shafi saukin sadaki akwai riwaya da ta zo kamar da imam abdulrazak ya fitar a cikin al-musannaf la tabalu fi muhuri nisa ku daina yin tsada a cikin wato sadakin mata ba a son a tsananta sadakin mata sannan kuma ba a so namiji ya rinka sa ido akan dukiya da kudin mace ba a so sa ido na kwaralla akan abin da mace ta mallaka take da shi ko kafin ka aure ta ko bayan ka aure ta wannan ba a so sufyan ibn sa'id na sauri rahimahullah yake cewa idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayyu shay'in lil mar'ati fa'lam annahu lis duk wanda ya auri mace aka kawo masa mace sai ya fara bincike akan kudinta tana da kudi tana da kaza ko yake neman ya karbi kudinta yace to ku sani wannan mutumin fadan fashi ne da makami to ina wanda yake cewa alat dinta albashinsa gaba da ya tura masa a wannan ba daidai bane ka bar mata albashinta ka bar mata ita ma tana da iyaye tana da kanne tana da yan uwa tana so ta sai hijabi tana so ta sai takalmi tana so ta gyara jikin tana so ta gyaran ɗaki wasu mazan wato abin ni na rasa ma ta ina zan kamo shi wallahi ana kukan mata ba sa sana'a mace ta zo ta kama 'yan sana'anta mijinta ya karya jari mero a waya kenan mero hajiya in yi zai karbi kudi a wajen sai ki na hajiya to zai karbi kudi kenan da Allah ko madam iyi in dai kin ji namiji yana cewa matarsa madam madam to zai yi kifiya kenan Allah kiyaye ba ni dubu uku ta shiru ya za ta yi haka za ta ɗauka cikin ɗan cinikin da ta yi ta bashi an yi baƙi ƙanwar uwarsa ta zo ziyara ba ta ba da notis ba ta zo cin arziki ita ma Allah mata albarka za ta tafi sai kika kira shi to gafa in nafa za ta tafi to ba ta dubu goma kin ɗauka kin bayar mutumi kan in ya dawo kina tsammanin zai baki dubu goma zance fa ya tafi kuma in kin zo bayarwan sai ce ba ta dubu goma ki ce ni na bata yi kudin cefane ya ƙare an ɗora abinci gas ya ƙare a tura a je a siyo nawa ne abinan ɗin gas ɗin lita sha biyu ai wannan wannan wannan wannan kwali wannan ambuba na gas ɗin dubu ashirin da takwas ne ba ni aro in kin dura wallahi da haka mazan suke karya mata an wayi gari yau da yawa mata in suna da kuɗin su ta sun ji mai gida ya dawo sai su yi haka sai su cusa a nan sai su zauna sanda dawowa ya gajiya ya gida ba za ta tashi ba irga kuɗi take saboda in ya ga ya kyallara ido ya ga kuɗinta ba ya da nutsuwa sai ya kashe kuɗin nan ba cewa ne kada mace ta taimaki mijinta ba ba haka nake nufi ba a fahimce ni amma ina magana ne akan maza waɗanda suke masu ƙete da mugunta ɗan jarin matarka bai wuce dubu ɗari ba duk ka ƙarar da ita da bani bani ko dubu talatin ma yara in sun zo ba kudin break ba su a ciki dan magi ya kare sayo min ki bani wallahi akwai matar da ta ce malam abin da yake hada ni da mijina ba ni baninsa idan ya karba duk radda na zo da takarda ina masa lissafi a biya ni yan kuɗi na saboda zan saro kaya ta ce to lokacin muke bala'i shi ta zagi na aikin banza rashin mutunci ba a ganin me nake a gidan nan ke da an dan karbi abinki ki zo ki ta damun mutane kina ta kaza kina ta kaza ni wallahi na san ba kauna ta kike ba wannan zaman aure zaman a tatike ka ke ba wata gudunmuwa da zaki bayar ke kaza ke kaza to dan Allah namiji yana yi wa mace wannan yaya za a yi gobe idan ta ji ya shiga cikin matsi ta dauki dan jarin ta bashi kuma ka zauna baka da jarin baka da sana'a kai ta ganin tasku da bakin ciki da bacin rai ka je unguwa ɗan abin da bai fi ƙarfinka ba kana ganin ƙawaye suna sayan abu ba za ka iya saya ba ɗan fantis na 'yan yara ana ɗan tallan su ana sayarwa ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗaya guda uku dubu ɗaya kana so ka sayo jaririnka ba ka da kuɗi yau mace fa nan ma da maza suke yi ƙeƙe da ƙeƙe suke yi wai wani wai wai wai wai na daina ba da kudin ci bane na daina bayarwa taro wallahi ba zan baki ba duk abin da ake so sai dai a je shagon dan jimmai a je a je a karba a je a je a karba sai ta ce to ai ka ba da kudin tattasai da tumatir yace wallahi ba zan bayar ba sai dai in siyo in sa a markado ki zo mu zauna a ɗauko ludayi ludayi ana ɗurawa a farar leda ana ajiyewa na sati sati tab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan Allah ya hada ki da bola dan mammako kenan aunawa yake yi dan kudin kayan miya da zai baki ki dan sayo ya dan rage wata rin kina da albasa ki ce kar a sayo da albasa dan canjin ki dan soke bai yadda ba wai shi zai je ya sayo in ya siyo ma saboda ƙeta sai ya biya ta injin markaɗe a je a markaɗo ya taho da fararen ledodinsa kin ji sai ka ce suga zai ƙulla mata suna haƙuri Allah ba ku haƙuri ku ta haƙuri za ku samu lada ku ta haƙuri za ku samu lada insha Allah ta'ala ni ne na faɗa duk macen da take neman tsira da zaman lafiya auren ce zauna lafiya ki dan nemi yar sana'ar ki yar kaf kaf kaf a ɓoye ko a bayyane dan abin da kika ga zaki samu taro da kwabo karki wasa da shi ni shawarar da yake baki yanzu amma ka zo ka fuskanci wulakanci a wajen miji wulakanci a wajen yaya yaro kullun ya bude baki ya ce mama ba ni ba za ka iya bashi ba ke kin mika hannu a wajen ubansa ba ni yaro shi ma ya zo haka fa ake sa layi uwa layi ya'ya layi duk mai gida zai fita kowa ce a ciki a bata yanda za a ba wa yara ke ma haka za a baki tunda Allah bai haramta miki sana'a bana na Khadija ma ta yi sana'a ki je ki sana'ar ki ku daidaita da miji wace sana'a ya yadda ki Allah ji kan matan Maiduguri Allah musu albarka wani ya ce min yi ai malam da yawa da kake ganin huluna da kake gani huluna da kake gani ministocin Najeriya suna sawa da gwamnoni yawanci mata ne a Maiduguri suke ɗinka su mace mace guda ɗaya a Maiduguri sai ga tana tana juya kuɗi dubu ɗari kaza tana zaune in ta gama girkinta ta iya ɗinkin hula zat zat zat zat ta yi hula mai kyau a wanke a buge a turo mata hula dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu kaza akwai inda wallahi mata ne suke Allah ji kan matan wudil wudil ɗin Kano da yawa a cikin matan wudil su ma suna sana'a kin san me yawancin aikin nan da kuke gani zargo a menene saƙo wane ne aikin maza ɗin nan da ake yi na ɗinkin rigunan maza wallahi yawanci matan aure ne a cikin gida suke yi idan tela ya karɓo aiki sai a samu mace matan aure sun iya ɗinkin kayan maza mana aiki da ake yi asake ɗin nan aska aska mace sai ta zo ta karɓi ɗinkin dubu tamanin kwana uku hudu ta gama zat zat zat zat zat zat ta dinki a kai a buge a gyara a bata kudinta ina laifi yan sana'o'i wata dan sabulu ta je ta koyi inda ake yin sabulu omo wata man shafawa ta iya wata ita kaɗai fa ta iya sana'a ya fi bakwai to wannan rayuwar ina dada jaddada miki namijin wannan zamanin ba zai iya ɗaukar nauyin ke kula da ke ba da yawansu ba sa iyawa saboda yanayin rayuwar ya canja mu rufa kanmu asiri kawai mu sauwaƙe wa matanmu in za su sana'a da zai taɓa mutuncinsu da zaman aurensu ba su je su yi wabta gomin fadlillah ke ma ki nema ki rufa kanki asiri hijabinki ya mutu za ki fita unguwa ya ki canja miki za ki je wajen babanki ne ki ce canja miki hijabi ba za ki je ba amma inda yan kudin ki fa shi kenan matan da iyayenmu da kakanni wallahi ba sa wasa da sana'a amma matan yanzu sangartattun mata ne matan indomi da taliya matan tiktok da facebook da danne-dannen waya da chatting ba a da aiki sai dai a zauna a kujera a ɗaki a kwanta a haka ana ana ta danne-dannen waya ana chatting ba sana'a ba aiki ba dole miji ya zo ya daka miki tsawa ya miki wulaƙanci ba ƙawaye ana ta abin arziki kowa tana ɗan ba da wani abu ana ana ana karo-karo ke kam sai dai ki tagumi wance ya aka yi sai ki tuna Allah ba da sa'a ku daidai ku yi ku gama ba ta iya ba da kokobo ba saboda ba ta da harka ta ita ta bude baki ta tambayi mai gidanta a an nusantar da ke an fadakar da ke a'a na tashi a garin nan na san iyayenmu da kakanni wallahi tallahi malama za ki ga mace tana kiwon kaji a gida ni a gidanmu na tashi na ga mahaifiyata tana kiwon kaji kuma na tabbatar kajin nan ba na babana ba ne idan an yi wa yaro kaciya a gidanmu a zo a cinikin zakaru da zakaru na nawa za ka siya mai gida ya lale mata kudin ta ya bata a yanka zakarun nan ita ce kuma farkon mai ɗanɗana miya ina ba ta ana fahimta yan agwagin nan a gidajen ƙauye sai ga mace tana tana kiwo tattabaru wata matar tana yi fi sabilillahi ki ga wata mace tana sai da gishiri wata tana dan kulla omo manja akwai matan da duk unguwa wallahi a gida ake zuwa ake sayan manja yanzu ko masu shago duk sun gwace saboda ba kwa yi amma yanzu kina siyo manjan ki jarka ɗaya jarka biyu mai kyau yalo ɗaya yalo biyu mai kyau kika sauke farashi kika ɗan rage ko naira biyu naira uku ko naira biyar kika rage wallahi layi za a dinka miki to mata yanzu ba sa yi sana'o'i duk kun bari sai shegen rike babbar waya ku dai burin ku waya wai yanzu mace sai ta zo ta wai gaban miji daga gaban miji tana mata gumi me yasa miki ba da data saka min data mata data da za ta sa a waya tana jiran sai mai gida ya sa mata data wayata ta baci a kai min gyara kefa ya kamata namijin ya yi miki ya kamata ya yi miki to amma bai yi ba bai yi ba kun bar sana'o'i ba kwa yi yanzu hatta a wasu ƙauyukan da aka ci gaba matar aure wallahi malama sai kiga tana sana'a shinkafa da wake ne take sha ɗayan rana ta gama shinkafa da wake duk wanda ya je gona ya dawo sai ce a je gidan wance lafiyayyen shinkafa da wake kana zuwa azar sai ya ce ya kare ko sai din nan in kika iya kullinki mai kyau kika gyara ko yar aiki zaki iya samu ku haɗa kai a unguwa kullun garin Allah ya waye a ji kosanki yana tashi layi za a yi a zo a saya kin samu sana'a amma yanzu tunda ba ku yi da ido na na ga yanzu namiji ne fa yake fitowa waje wai ya zo ya kafa murfu wai yana jefa kosai da ido na na ga namiji na bulum bulum bulum nace Allah da ikonsa wallahi ba dan daudu bane ai sana'a ta ku ce ta mata kuka daina da na sani gidan mata masu sana'a suna da yara ƙanana almajirai da za a ajiye idan mutum ya zo sai ta ya tura yaro na nawa za a zubo sai a irga ba sai ta da namiji ba dan wake Allah ji gan mai dan wake ai ba kuma santa ba kukan yawanci mai dan wake a nan unguwar ina kika santa lokacin mamanki ma ba haife ta ba ni din ma da nake magana mai dan waken tun muna yara ne in kwadayi ya kama mu sai mu je mu dan yi wasa mu kokari mu tuntsuran mata da tukunya sai ta ce to bari a dan ba ku kuci tsohuwa ce sunanta mai dan wake layi ake wallahi kake ta kallo na kai ma abdu ba sanin ta kai ba wannan harka ce ta manya wannan dattawan su ne zan san mai dan wake waɗannan yawwa ga hajiya mari mata masu sana'a Allah ya musu albarka sun rayu cikin yanci ki gama ce idan aka zo aka haihuwa in mai gida ya samu kariyar arziki da kanta take tura a cikin wata ragonta na suna to tana da sana'a tana da sana'a da Allah gafara da Allah wani barayi kuma dauke dauke ne yayin sai dai Allah sauki to bari zan dakata nan saboda yanayi na lokaci ni dai gaskiya ina ba da shawara mata ku rinka sana'a yawwa kuma in an ba da kuɗi na jari don Allah ku daina cinyewa yawwa ku daina cinyewa na taba gwada wannan a gidana na dan rarraba jarin nan ina ganin cewa zan dan samu nima a dan daga mun kafa bini bini ba ni kaza shi ni kan ba na fata jari ba bayan kwana kaza yan watanni sai ya zo ce yi kudin da sun riga sun kare nace me ya karar da su cinye kudin jari a wajen ku ba ku da kirki Allah shiryar da ku Allah ya ganar da ku wallahi mu dai maza muna son mace dai tana dan abinta ta dan daga maka kafa ba za ta maka ido ba amma mace ta zo ta shiga maka layi tare da 'ya'yanta komi sai ka mata Allah sa mata na su ji wannan karatun da ne wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya